aya ta nawa aya ta 31 aya ta 31 bismillahir rahmanir rahim tafsir sahih tafsir jalalaini ko aya ta 31 Allah ce to wa allama adam al asma Allah ya sanar da annabi adamu al asma a sunaye ai asma al musammayat sunayen abubuwa kullaha dukkan su gaba dai al qas'atu wal qusai'a ko ba haka ba al qas'a ina ganin abin nan ne kamar a ce abin nan akushi ko ƙwarya kusai'a kuma kenan karama wal fuswatu wal fusayya wannan fuswa ke sai na diba shi ban san ko ni sun ka kawo shi ba wal mighrafa al mighrafa shine abin diban ruwa an gane ko a ismul ala ne daga gharafa diba bi an alqa fi qalbihi ilmaha Allah ya sanya ilimin a cikin shi an gane ko thumma aradahum sannan Allah ya gitto su ai almusammayat sunayen abubuwa an gane ko ko da abubuwan wa fihi taghlibul uqala an rinjayar da masu hankali domin al asma'u sunaye abu ne wanda bai da hankali ba ta fuskar aqida ba ta fuskar lugha thumma aradahum ya kamata a ce thumma aradaha sai suna nufin kenan da abubuwan da sunayen su an ka gitto shi sai aka ce thumma aradahum tunda an gitto da abu mai hankali da wanda bai da hankali sai an kai taglibu janibul uqala wani lokaci sai ai taglibu janibu ghairil uqala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi kaga bai man fis samawati wani lokaci kuma sai ce man fis samawati alam tara anna allaha yuzillu lahu man fis samawati wa man fil ardi an gane ko alal mala'ika aka gitto da waɗannan abubuwa ga mala'iku fa qala sai Allah ce lahum gare su tabkitan don kwacewa shine tawkitan tabkitan kwacewa inji malaman zauri ko taubihan nan ya rubuta don zargi wa lauman da zargi wa iskatan da kuma kwace su su yi shiru kenan wa tafkitu ka taqriya wa ta'lif wa tawbih duk dai gashi sun kawo shi to sai masu sharha sun kara wa ilzaman bil hujja dan Allah ya lazimta musu hujja ya kafa musu hujja li ifhari makanati adam dan Allah ya nuna matsayin annabi adam anbi'uni kenan sai Allah ya ce anbi'uni ai akhbiruni ku bani labari bi asma'i haula da sunayen waɗannan abubuwa al musammayat an gane ko abubuwan da suke al-musammayat ababin da aka sama suna haula'i ana yi istikhdamin shi a larabci da uqala da ghairul uqala an gane ko wal qad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila id ja'ahum fa qala fir'aun inni la adunnuka ya musa mashkura qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal da abin da yake da hankali da dukkan ai ce haula'i mu kuna in kace mu wani abin da bai hankali haula'i sai a ce kawancan ba ila rabici ba larabcin qur'ani kace ba ila rabici ba akwai darga ga mutanen in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya fi anni la akhluqu a'lam la akhluqu a'lam minkum bazan halici wanda fi ku ilimi ba aw annakum ahqqu ko kun ka fi cancanta bil khilafati da kuma wato khilafa ku zauna a bayan kasa wa jawabu shart dalla alaihi ma qablahu jawabu shart abin da gabace shi shi shi yake nuna shi an gane ko kenan an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqina ai in kuntum sadiqina an bi'uni bi asma'i haula shine yuzalla alaihi ma qablahu ina fata an fince ni wasu kuma sai ce a'a shi jawabu shartikin ma wancan ne ya gabata wasu ce a'a dalla alaihi ma qablahu ɗaya ne daga cikin ra'ayukan da ya kawo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ai in kuntum la ta'lamun fasalu ahla dhikr wasu ce dalla alaihi qablahu wasu ce a'a wancan shine ma an kai taqdimi wa ta'khir qalu sai mala'iku suka ce tanzihan laka subhanaka tanzihan laka kidan tsarkake ka anil i'tirad daga gittawa alaika gare ka ba a gitta ma Allah mu ko nan yanzu wanda bai galibin abin da ke bata mu ilimi ko ya bata mu cin nasara cikin al'umma yawan gittawa mutumin da ya kamata ka saurare shi ka bari har ya kare in ma masani na in ma ka amfana sai ka tayawan gitta mai shi kenan shi kun adam in kana yawan gitta mai to ko yana son ya baka alkhairi sai ya ke yasa galibin masu cin nasara a rayuwarsu su ne masu ladabi da hakuri ba sa yawan gittawa yawan gitta ma dan adam cikin al'amari yana sa baya son mu'amala da kai musamman in kana dalibi ko kana koyo bare yawan gitta ma mai abu bi shi a hankali in tambaya goma gare ka in uku kamar saura amma in ka ce sai ka kare goma nan tafiyar ba za ta yi ba na fata ana fahimta ta saboda dan adam bai son ana yawan gitta bai musamman karatun littafi in ka fara karatun littafi kanka gitta kafin ma ka karanta littafi karanta muqaddiman malami kaga sharuɗan da ya aza da mustalhatkin da ya aza tana yiwuwa ka ce yayi kuskure kai ko ba karanta muqaddima ba ka san ga irin uslubin da ce shi tafi a karshe in ka karanta fihras gaba ɗaya ka karanta muqaddima to ko baka samu dama karanta littafi ba ka samu fikra amma anil kitab amma wannan shine ba mu yawan gittawa bai yi tsaya haka fahimci abu da kyau in baka gane ba malamai suke cewa in baka gane abin da nice ba kakka fassara kai ko irin yadda ranka kaso wannan shine matsalar da muke fama da ita a yanzu kai baka gane abin da mutum ce ba sai ka nemi daidai da kaka so kai ko ka fassara ranka ji dadin saran shi Allah ya kyauta sun ka ce la ilma lana ba mu da wani ilmi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu iyahu kinan kan sanar da mu shi innaka lalle kai anta ta'kidun lil kafi ko al alimu Allah kai an mai ilmi al hakimu gwani alladhi la yakhruju shay'un an ilmihi babu wani abin da yake fita daga cikin ilmin ilmin ilmin Allah ko wa hikmati da hikimarsa qala sai Allah ya ce ta'ala ga nan gare su ya adamu ya kai annabi adamu anbi'uhum ai al mala'ika ka basu labari bi asma'ihim da suna waɗannan abubuwa al musayyamayat fasamma kullu shay'in bismihi sai kira komi da sunansa ko ba ka bane wa zakara hikmatahu allati khuliqa laha sai ya fadi hikimar da ta sa an ka halicci wannan abin kenan sunan shi kaza kuma ga da abin da an ka yi shi misali yana iya cewa jakki kuma hikimar da ta yi daga cikin hikimomin da suka sa aka yi shi daukar kaya misali falamma anba'ahum bi asma'ihim lokacin da Allah ya basu sun abin nan falamma anba'ahum lokacin da annabi Adamu ya basu labari bi asma'ihim da sunayen waɗannan abubuwa qala sai Allah ya ce ta'ala kenan madaukakin sarki lahum gare su muwabbihan mai zargi kenan ai munabbihan shi mallai sai ya ce abin da shi ne munabbihan yana mai fadakar da su alam aqul lakum shin ban gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard na san abin da ya koyu cikin samai da kasai ma ghaba fihi ma abin da ya faku ko ya koyu wa a'lamu ma tubdun na san abin da kuke bayyana wa ai ma tuthiruna min qawlikum ataj'alu fiha man yufsidu fiha tunda gitta da sun kasance ya za a halitta kamar suna ganin su suka fi cancanta ko ba haka nan bane eh wa ma kuntum taktumun abin da kuke koyewa tusirruna min qawlikum lan yakhluqa Allahu akrama alaina minna wala a'lama Allah ba zai lan yakhluqa kinan kuna koyi cewa lan yakhluqa Allahu akrama alaihi minna Allah ba zai halicci wanda ya fi mu daraja ba a wajen shi wala a'lamu ko wanda ya fi mu ilimi tana yi sun faɗi wannan duka dai waɗannan abubuwa ita ma tubdu ma kuntum taktumuna amni duk abin da suke koyar da suke bayyanawa amma da an zikirin shi muta'alliq saboda kissar da ta zo ni domin ma tubdu duk abin da suke bayyana da suke koyar Allah ya san shi ba sai wanga ba amma wani daga cikin abin da ya koyi ko ya bayyana shi ba sai an samu dalilin da ya nuna cewa wannan abin shine ake nufi wanda mala'iku sun ka faɗa to ne ya kamata mu dakata amma akwai abubuwan da muke karawa ko munasaba ina fata an fahimce ni qala inni a'lamu ma la ta'lamun ko ba ka ba Allah ce na san abin da ba ku sani ba wa allama adam al-asma'a kina alaka tsakanin wannan aya da wannan aya kissa ce ta annabi adam duka silsila ce Allah ya faɗa musu ya san abin da ba su sani ba daga nan sai aka tashi akwai abubuwa da dama da aka shafi tunda da Allah ce zai yi halitta nan ba ai halitta ba to nan a kaddarce sai ka kaddara Allah ya halicci annabi Adamu ya sanya mishi rayuwa ya sanya mishi komai da komai ya kawo waɗannan abubuwa sannan wa Allah Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika tunda inda na ana zancin za a halicce shi ne sai aka ce an sanar da shi abubuwa thumma aradahum 'ala al-mala'ika kina kaga an halicci annabi Adam a wannan lokaci sai ka gane akwai jumlolin da aka shafe masu yawa cikin Qur'ani zaka isa akwai lokaci an cire an tayi wata magana da za a kaddara sai an yi littafi ba kafin a cimma wannan magana sai an yi littafi isa ko hira littafi guda ina fata an fahimci ni eh zaka isa qur'ani ya yanke wata kissa sai can sai kace kuma ya hada ta zaka isa magana jumloli ne masu yawa an gane ko saboda wurin da adda ibrani akwai ake qur'ani yafi yake kula da shi kun fahimci wannan da kyau ko ina sai ka gane akwai jumloli wa allama adabul asma'a kullaha wanda yake nuna cewa malamai sun yi sabani a mas'ala ta usulul fiqh shin lugha tawqifiyya ce ko ko qiyasiyya ce ya an ce Allah ya sanar da annabi Adamu dukkan asma'a kullaha kenan luka gaba ɗaya ta duniya duka Allah ya ba annabi Adamu to cikin ta takin tashi ta muku an kaɗan gona ina fata mu fahimci zama to asalin luka qiyasiyya ce wasu ka ce a'a luka ba qiyasiyya ba zaman to tawqifiyya kenan in qiyasiyya ce kenan da arabi shi da kirkira maka shi luka sun ka ce in ya kalli kukan wani abu sai ya sa mai suna yanzu in ka ce abin nan abin nan me yake da suna sun ka ce kamar kukan iska sai a ce wuuu sun ka ce dan adam ya kalli bugawa iska ne shi na bugawa kamar haka nan sai sami suna kukan iska wuuu sun ka ce kiran kiyasiya ce ina fata an fahimce ni wadanda suka ce a'a sashen ta kiyasiya ne sashen ta taukifiya ne sashi Allah ya rakkaba ma dan adam yadda zai fara magana amma dan adam cikin tasirin shi gashi nan kuna ganin ana académie française académie ta anglais academy ta duk larabci kenan daga bayan adam shi ko sai shi kara shi kiyasi shi kara wasu kalmomi to malaman usul fiqh suka ce ga mas'ala ba ta da fa'ida wasu malaman sun ce tana da fa'ida saboda in kiyasiya ce kenan dan adam yana iya kara wani abu ya rigi ya ga dama ya sanya ma wani abu suna wani abu amma in tauqifiya ce kenan bai halatta ba jaki in dauki sunan jaki in canza mishi suna ko in dauki wani suna in azabi shi ina fata an fahimci kuma daga nan zaka samu ilmin lugha ashe tunda Allah ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha nan binciken ilmin lugha linguistic duka gaba ɗaya nan da za su iya karbin cikin su har duniya ta shi sun ba aradahum alal mala'ika na aradahum sun kace uqala'u ba dole bane sai uqala'u hum shi in dai daga Allah ne ba a cewa abu shi na da hankali ko bai da hankali don ya ce sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ba'in kai da abba kajin maganar ta amma shi ne halice ta ya sani don haka an ce akil ko gairar akil wannan wajen kada mun fahimci wannan to da an ka ce fa qala an bi uli bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana nan abin da suke kira uslubul muhawara in ana muhawara qur'ani galibi bai kawo wawu da fa'u kawai sai shi kawo qala kawai kaga fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin bai ce wa qalu subhanaka batun da an cika bai sai ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana na fatan fice ne innaka antal alimul hakim kaga da mala'iku sun kere maka su ilimi in ba wanda Allah ya sanar da su tare da suna da ilimi suna wuri wanda yake mai sharaf mai daukaka don dukkan ilimi masdaruhu wa yake bada shi Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a to kaga mala'iku sun yi tawadhu duk manyan manyan malamai na duniya za a tambaye su kaje a ce lam aqif alayhi manyan manyan malamai na fata an fahimci imam malik an tambaye shi a wasu masu ya ce bai sani ba na fata na fahimta ta mu ko yanzu duk tambayi mutum gidan rediyo ka zuwa ba ma rubuta tambayi da aka yi ba shi zamani in tambaya dubu an ka kawo bai taba cewa bai sani ba ko tana bukatar bincike kahin ma ka liƙe bakin kan lokaci duk ya baka amsa shi yasa abubuwa akwai hatsari mala'iku ne sun kace la ilma lana illa ma 'allamtana ka koyi ladabi na ilimi innaka antal alimul hakim munasaba ta tsakanin sunayen Allah kaga kowace aya tana da alaka sunayen Allah in ka ga sun zo suna da alaka da kissar da ake ciki in fiqhu na yan aqida ce munasaba kenan sai sun kace la ilma lana illa ma rizqata innaka antal alim hakim al alim yana da alaka da ilimi don ana zance ilimi al hakim kuma gwani saboda abinda duk Allah ya ana magana zancen halitta annabi annabi sun kace ataj'alu fiha man yufsidu fiha sannan sunaye Allah in kaga sun hadu al alim nan ba a ce ni Allah ya sani ba komai Allah ya sani wallahu bi kulli shay'in alim shi yasa harful muta'alliq yanda Allah ya san komai amma in an ka bada misali cikin tafsiri a dan saboda kan munasaba abin ne ake magana alhakimu gani Allah ya abin baya yin kuskure komi kaga Allah ya daidai inda ya aza shi na shi yasa waɗanda suke son su ci kuskuren alqur'ani ko wasu hukunci da Allah ya yi nan cikin duk alhakimu yana karewa da su domin suna son su nuna kamar Allah ya kuskure da ya ce a yanke hannun barawo ko gaza shi ya halitta shi kuma ya ce ga yadda za a yi ta gyaru kace a to kai kuma kai qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim uslubul muhawara shi yasa an ka cire wawun ba a kawo fa'un ba ko wawun aka ce annabi arabi ba su falan ma an ba'u bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni alamu ghaiba samawati wal ard wa alamu ma tubdun wa ma kuntum taktubun kaga nan Allah ya nuna su ba an kai yakure sun ka kasa yasa wanda kake renawa so da dama sai ya fi ka ilimi musulunci ya nuna ana iya ba dabba ilimi kare gashi nan Allah ce to allimuna hunna mimma alamakum Allah kuma musulunci ya ce dabba tana iya ba dan adam ilimi fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwarisu adam kuma musulunci ya ce manzo shi daga cikin ulul azmi na rusul yana iya karatu daga annabi khidr mun ce dai annabi na zance mafi inganci annabi musa shi daga cikin ulul azmi na rusul kuma yake wajen khidr ya karatu to kai ka ce baka iya zuwa wajen wani kai karatu da ina ka samu ka mas'ala ce ta ilimi shi yasa duk yadda kake da girman kai masu girman kai inda Allah yake kumyata su duk mai girman kai inda Allah yake kumyata shi akwai inda yake kallo da kaga mutum da girman kai kakkasa tsammanin babu wani dalilin da ya sa shi girman kai a'a akwai abin da yake ganin Allah ya bashi mutane ba su da shi kuɗi mulki ilimi ko ba haka ba dan dangi dan gari in mace ta kyau sai ka iske wannan shine addalin da yasa suke yin girman kai to inda matsala take faruwa lokacin da mutane sun ka fahimci kana musu wani girman kai da abin da Allah ya baka na farko shi Allah alƙawari na da Allah duk mutumin da yake da girman kai in dai bai tuba ba to sai Allah ya mai mu'amala sabanin abin da yake so ba girma da yake nema ba sai ya kaskanta duniya da lahira in bai tuba ba shedan me yasa kima annabi adamu sujada ba girman kai ba a ba wasu takbar ko qala khruj minha madhuman madhura ya kaskanta ayoyin Allah Allah bai da mai girman kai banci ayoyin Allah sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq to duk lokacin da kake girman kai da wani abu da Allah ya baka mutane sun ka fahimta ba su ce ma komi amma ran da kai ko bukata ta kaka dan Allah shine abu da bukata ga kowa kuma ba randa da yin bukata ko da yanzu babu ta a'a Allah shine bai da bukata ko ta ko ina kai ko yanzu kana da bukata zuwa abubuwa da dama abincin kai in mata ka bata ma ba baka baka iya makanka abinci kai makanka sutura kai makanka dunki kai makan duk bukatun ka baka iyawa Allah ya halicce mu ne mu amfana da juna nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya yau wanda fi kowa kuɗi duk duniya Bill Gates idan aka ce masu aiki a kamfanin shi sun ƙi yin aiki wata daya ina bilget yana da bukatuwa zuwa ga ma'aikata babu wanda bai da bukata zuwa ga wani to amma idan kana girman kai zuwa ga wani dan adam ya fahimce ka to sai barka to ran da bukata ta kawo ka shi ko sai ya nuna maka wannan baiwar da ka nuna mai kai kana da abin da bai da shi ma Allah ya bashi abin da baka da shi yasa ko malami kake ka dabi'antu da girman kai ka halaka dan da waya ka isi ma malami yana da girman kai saboda shi ya fahimci addini in ka ga mutum ya cika girman kai galibi karatun bai kai karatu ba Na'am.
shiga burtuta an kai Sai. Allahu Akbar.
manya manyan malamai wala ba su da girman kai da wi- ya da ai malami wanda ya karatu gani shi da girman kai girman kai mi to galibin masu girman kai cikin masu karatu da karatun boko da karatun addini waɗanda mustawan su bai da na bane shi yasa kake ganin masu manya manyan diploma waɗanda ba su yi karatu ba masu doctora waɗanda ba su tsaya sun kai karatun doctora ba galibi mutane ne masu girman kai da masu diploma irin wanga na zamani waɗanda ba su yi karatu ba in an ba su babban ma'aikata an yi banda sai su yi ta yi ma mutane tsawa da girman kai saboda su ɓoye jahilcinsu da rauninsu da wannan girman kai mai ilimi ya yi son a zamna a tattauna a bada dalilai Na'am.
amma wanda bai karatu ce an ta tukallimu ni to me kaka so ai maka kai ba mutum na ba kuna fahimta ta duka irin waɗannan abubuwa da kaga mutum ya cika girman kai ko a ma'aikata ta gwamnati wala bai karatu ba babban masani ya hisun shi tattara ma'aikata ne shi ce musu ga matsala a tattauna kanta ko ya bada dalili shi Na'am.
wanda ya san kai ne bai tsoron a tattauna da kaga mutum bai so a tattauna zaka kama ka bata kanka lokaci mas'ala ta karshe yan uwa saboda lokaci ya ta yi innaka antal alimul hakim suna Allah al alimu al alimu mai ilimi mai cikakken ilimi al hakim mai hikima to da an hada su kuma al alimu ya bada ilimi al hakim ya bada hikima to da an hada su kuma sai an samu wata ma'ana daban domin akwai wanda yana da ilimi bai da hikima akwai mai hikima wanda bai da ilimi to ilimin da ya hadu da hikima na tab ka ji wata ma'ana sabuwa ta zo.
Allahu Akbar.
shi yasa in ka haɗa su ko da su sai ka samu wata ma'ana Na'am.
abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi babu dada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi Jazakallah khairan.